تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامة قبر كراتو إن شاء الله تعالى أتكين وانا للتافنا ممي البركة للتاف أحكام الجنائز وبدوها واللفر الشيخ محمد ناصر الدين الباني الله يجزيك أمالا دراما a jiya mun ɗauko bayani ne akan abu na goma sha ɗaya daga cikin abubuwan da suke haramun ne aikata su a cikin makabarta ko inda kabarbara suke domin fara bayani lokaci ya yi muka dakata yanzu kuma za mu ci gaba insha Allah ta'ala a jiya mun karanta hadisai guda biyu ne yanzu kuma za mu tashi akan na uku mala ya ce athalithu hadisi na uku an abi basrat al-ghifari an karɓo daga abi basra al-ghifari wanda abi basra ɗaya ne daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annahu laqiya aba hurairata wa huwa ja'in shi abu basra ya haɗu da sahabi abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi wa huwa ja'in yana dawowa faƙala sai ya ce da abu huraira min aina aqbalta daga ina kake daga ina ka dawo ƙala sai abu huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi ya ce aqbaltu min at-turi ai na dawo ne daga daga dutsen turi sinin a naje na kai ziyara sallaitu fihi naje nayi sallah a wajen qala sai shi abu basra ya ce da abu huraira amma inni law adraktuka lam tadhhab yace wallahi da na riske ka lokacin da na tafi to da ban kyale ka kaji har kai sallan nan ba me yasa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu yace masa saboda naji manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa la tushaddu rihalu illa ila falafati masajid ba a daura siddi domin tafiya ta musamman zuwa wani wajen ibada sai zuwa masallatai guda uku almasjidul haram wa masjidi hadha wal masjidul aqsa kamar da bayanin hadisin duka ya riga ya gabata akhrajahu at-tayalisi wa ahmad was-siyaq lahu wa isnaduhu sahihun wa lahu 'inda ahmad tariqani akharani isnad al-awwal minhuma hasan wal akharu sahihun wa akhrajahu malik wan-nisa'i wat-tirmidhi was-sahahu min tariq al-thalith illa an ahad ar-ruwati akhta'a fi sanadihi sai dai daga cikin marwayatan hadisin a wannan hanya ta uku da imam turmuzi ya rawaito ya yi kuskure wajen sanadin hadisin faja alahu min musnadi basrat ibn abi basra maimakon ya sanya shi a cikin hadisan abu basrat al-ghifari sai sanya su a cikin hadisin basra ibn abi basra saboda sunan ya kusa zuwa daya wannan shine kawai kuskure wa fi matnihi haythu qala hakan a cikin matan hadisin ma ya kuskure lokacin da ya kara la tu'mal al-mati kara wannan lafazin na la tu'mal al-mati amma dai hadisin ingantacce ne banda wannan kuskure da aka samu a wata hanya ce shi ma daga ciki amma sauran hanyoyin ingantacciya ce insha Allah ta'ala arrabi'u hadisi na hudu an qas'ata an karbo daga qas'a qala yace aradtu al-khuruj ila at-turi nayi nufin fita dan in je in kai ziyara dutsen turi sinin fasa'altu ibn umar sai na tambayi abdullahi dan umar babban sahabi faƙala sai ya ce min amma alimta shin baka sani ba annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙala manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a ɗaura wa abin hawa siddi dan tafiya sai zuwa masallatai uku baka ji annabi ya faɗa haka ba al-masjidul haram wa masjidi wa masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam والمسجد الأقصى وداعا طور فلا تأتي يتي زمان كذا كجي وزن طور سيدي إن زوان سباشي دفا إذا معنى عبد الله بن عمر يهانا وانا تابي إزوا وانسا وجدي نيتا سوى دمي saboda bai halatta zuwansa ba a shar'ance a fahimta abdullahi dan umar wannan afar abdullahi dan umar akhrajahu al-azraqi fi akhbari makka bi isnadin sahihin rijaluhu rijalu sahihi wa awrada al-marfu' minhu al-haythami fi al-majma' wa qala imam al-haythami ya kawo hadisin amma iya marfu'in kawai ya kawo ma'ana iya magana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita kadai ya dauko ya kawo bai kawo magana abdullahi dan umar da wancan tabi'i qaz'atu ba wa fi hadha al-hadith imam al-haythami yace rawahu tabarani fil kabir wal awsat wa rijaluhu thiqatun wa fi hadhihi hadhihi al-ahadith malai yace a cikin wadannan hadisai guda hudu da muka karanta guda biyun da muka karanta jiya da guda biyun da muka kare shi yau akwai tahrimu safar ila mawdi'in min al-mawadi'il mubarakati haramcin tafiya ta musamman izuwa wani guri mai albarka ko kuma izuwa wani guri daga cikin guraren da ake musu tsammanin albarka bala ya ce mithlu maqabiril anbiya'i was salihina misalin kabarbaran annabawa da nagartattun bayi salihan bayi kenan wahiya wa in kanat bi lafdhin nafi malai ce lafazin da suka zo a cikin hadisin galibinsu ko da da yake cewa idan makalla da ke za mu ga sun zo ne da lafazin korewa ya ce la tushaddu kaga akwai bambanci tsakanin hanawa da korewa ko da a hausa ma akwai bambanci idan na ce kada ka je ya sunan wannan fi'ilin fi'ili ne na hanawa ko kada ka je hana ka ne amma na ce ba a zuwa fa menai korewa ne Allah sa an fahimci bambancin kada ka je hani nake yi ba a zuwa kaga na kora zuwan ne ina fata an fahimta ko to za ku ga galibi hanin da ya zo abin nan lafazin da suka zo a cikin hadisin sun zo da lafazin korewa ba hanawa ba to shi ne ma nake cewa ko da da yake galibin lafazin sun zo ne da lafazin korewa ba hanawa ba falmaradun nahayu amma babban abin da hadisi yake so nuna mana shine hanin ake nufi ba fa korewa ba hanin ake nufi ba ana so ake nuna cewa an hana zuwa waɗancan gurare kama qala al-hafizu kama yadda babban malami ibn hajar al-asqalani ya faɗa ala wazni qawlihi ta'ala akan idan ka dora wannan korewar da aka yi akan mizani na faɗin Allah madaukakin sarki da yace fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji ma'ana al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj me yake so ce Allah subhanahu wataala ya ce aikin hajji ana yin sa ne a wasu watanni sanannu ya ce to duk wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ya samu kansa a cikin wanda su gabatar da aikin hajji sai ce fala rafasa babu karkwasa wala fusuka babu fasikanci wala jidala babu musayya babu musu da jayayya fil hajji a lokacin da ake aikin hajji to kullum lafazan gaba ya korewa ake ba hadawa ake ba da aka ce fala rafasa babu kwarkwasa korewa aka yi ba cewa aka kada a kwarkwasa ba ina fata fahimta wala fusuka babu fasikanci ba cewa aka kada a fasikanci ba wala jidala babu musu ko jayayya ba cewa aka kada a musu ko jayayya ba to amma abin da zai nuna maka waɗannan lafazai da Allah subhanahu wataala ya kawo suna nufin hani ne ba korewa ba shin wanda ya taɓa zuwa aikin hajji ana yin fasikanci a lokacin aikin hajji ko ba a yi ana yi ana yin kwarkwasa ko ba a yi ana yi ana yin musu da jariya ko ba a yi ana yi abu ne mai yiwa a ce Allah ya kore ce babu abu kuma abin ya samu ba za ta yi ba duk abin da Allah ya kore shi ce babu shi to babu shi har abada amma hanifa idan Allah ya ce kada a yi abu kaza wannan hani ne shari'i za ta iya yiwa a ce wasu sun yi Allah ya ba su lada wasu kuma su ki Allah ya kama su yanzu Allah ce wala taqrabu zina kun ga ai hani ne kada ku kusanci zina yanzu daga cikin mutane akwai wanda suke zina ko babu da yawa ba kuwa Allah ya sa an fahimci abu to kun ga ai hani ne wannan ko amma kuma ana yi ko ba a yi ana yi amma da abin da Allah ya kore shi ya ce babu abu kaza to har abada ba ka same shi ba saboda shine mai samarwa kuma shine mai rasawa to tun da ya rasar da shi ya ce babu to ba ba ka same shi ba to da ya ce la rafata wala rafata wala fusuq wala jidala fil hajj abin da lafazan suke nufi shine korewa amma kuma babban ma'anarsu shine hani abinda Allah ke Allah sarki yake gama da shine idan ka tsinci kanka a cikin wanda su aikin haji kada kai kwarkwasa kada kai jidali kada kuma kai fasikanci shine to shi ma wannan lafazin kamar wannan lafazin da Allah da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la tushaddu rihalu ba a ɗaura wa abin hawa siddi to kaga korewa ne amma ma'anarsa me yake nufi hani yake nufi Allah ya sa an fahimta yawwa to wannan shine abin da malai yake so ya fito da shi malai ce وهو كما قال الطيبي hakanan kuma kamar yadda babban malami imamu tibi ya faɗa ya ce huwa ablagu min sarihin nahayi a kawo kalma ma da lafazin korewa ana nufin hani ya fi fitowa ya fi kaiwa matuƙa ma wajen nuna hani sama da a kawo hanin karara in ji imamu tibi a larabci ka annahu qala kamar abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke cewa shine la yastaqimu an yuqsada bi ziyarati illa hadha al biqa' liftisasiha bi makhtusat bihi ba ba abu ne da yake tsaye a shari'a ba shari'a ta yadda da shi a nufaci ziyarar wani guri daga cikin gurare illa hadhihi albiqa sai illa hadhihi albiqa sai waɗannan gurare a garin makka ɗakin ka'aba da garin madina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da garin baitul maqdis masjid al-aqsa likhtisatiha bi makhtusat bi saboda kebantuwar su da abinda Allah madaukan sarki ya kebance su da shi na falala da daraja kamar yadda mun ambace su daga cikin su jiya qultu bala albani ce wa mimma yashadu li kauni nafi huna bi ma'anan nahi daga cikin abin da yake ƙara bada shaida da ƙarfafa cewa kore wannan da aka yi a can fa ba fa korewa kada ake nufi ba hani ake nufi da shi shine riwayatu riwayatu li muslim fil hadith thani shine riwayar da imam muslim ya rawaito a cikin hadisi na biyu da makaranta jiya ita ce la tashuddu kun ga ai akwai inda yace la tushaddu sai yace fi riwayatin la tashuddu ina fata an fahimta amma na ce mana idan muka ce la tushaddu ar-rihal in sai mu sa masa me dhamma la tushaddu ar-rihal amma idan ka ce la tashuddu sai kasance me la tashuddu rihala ina fata an fahimta ba na sai kasance tashuddu din fi'ili fi'ili mudari'i ne wanda yake an goge nunin dinsa saboda me saboda shi daman duk inda la take nahiya ta zo a cikin larabci to tana yi wa fi'ili mudari'i jazma abin da ake nufi da jazma shine dauri duk inda kaga la a cikin larabci inda nahiya ce la taf'al la tadkhul la tal'ab haka haka asali taf'al ne ko tal'abu ko tadkhulu amma zuwan la nahiya sai ta sa masa me dauri ina fata an fahimta kaga zaka irabi suka ce la harfu nafin wa jazmi tashuddu fi'l mudari'in majzumun bila an nahiya وفائله ضمير مستتر نجوما تقديره أنتم الله يسامح بك معنى كو أكي نفي كنا معنى لا تشد الرحال كدا كورا وأبن هوا سدي كو دون كو تتفيا كو دون كو جوان وجي إلا إلى ثلاثة مساجد سيزا ودنا غراري غدا أكو ثم قال الحافظ sannan har yanzu dai ibn hajar ya ci gaba da cewa qauluhu faɗinsa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da ya ce illa ila salafati masajid sai zuwa gurare guda uku istisna'un mufarragun istisna'i ne amma mufarrag to wannan shi ma wata matsala ce mai zaman kanta wacce ta shafi larabci wanda kuma a gaskiya idan ba za a yi bayani ba ba za a fahimce ta ba abin da ake nufi da istisna'i shine togacewa a hausa an ka ce istisna'i al istisna'u shine togacewa togaciya to to gaskiya a larabci kashi biyu ne akwai alistisna'u tam akwai alistisna'ul mufarraq to shi alistisna'u tam to gaskiya da yake cikakken to gaskiya shi ma kala biyu ne akwai tamul mutasil akwai tamul munqati misali na ce ja'a tullabu illa zaidan duk ɗalibai sun zo banda zaidu duk ɗalibai gaba ɗaya sun zo banda wa zaidu to a ƙa'ida shi istisna yana da wasu rukunai guda uku akwai abin da ake ce masa mustasna akwai mustasna minhu akwai ada'ul istisna mustasna shine abin da aka togace mustasna minhu shine abin da aka togace daga cikinsa alistisna kuma harafin da aka yi amfani da shi wajen togacewar bari fito muku da abin da na ce ja'a tullabu dukkanin ɗalibai sun zo illa zaidan sai dai zaidu to wa aka togace anan zaidu aka togace to shine mustasna kenan da aka ce almustasna minhu abinda aka togace a cikinsa a cikin wa aka togace zaidu a cikin ɗalibai to shine mustasna minhu wadda harafi aka amfani da ita wajen nuna togace wannan shine illa illa zaidan to shine adatul istisna ina fatan fahimta to wannan irin istisna shi ne ake ce masa istisna'u tam cikakken istisna'i kenan da ya cika dukkanin sharɗansa sannan kuma aka iya kiransa da muttasil saboda akwai wanda abin da aka togace din jinsin abin da aka togace shi a jikinsa ne da na ce ja a kullabu shin zai yana cikin ɗalibai ko baya ciki yana ciki to sai ka ce masa haza listisna'u at-tamul muttasil shi kuma at-tamul munqatil shine al-mustafna laysa min jinsil mustasna minhu shi abin da aka togace din baya jinsin abin da aka togace shi a cikinsa yanzu misali da Allah madaukakin sarki yake cewa fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'una sai ce me illa iblisa sai mala'iku gaba ɗaya suka yi sujada ga annabi adam dukkanin su sai Allah ce sai dai iblis kuga an toga ce ai ko sai dai iblis shi bai sujada ba to shin iblis mala'ika ne ba mala'ika ba to kaga abinda aka togace din baya cikin abinda aka togace shi daga ciki ina fata ana fahimta yawwa to wannan shine tam al-munqati tam al-munqati to sai na bin shine istisna'ul mufarraq shi ana ce masa mufarraq ne saboda ana dan rasa wani abu shine dukkanin istisna'in da ba a kawo al-mustasna minhu ba ba kawo abin da aka togace daga ciki ba galibi zaka ga korewa tana tana gabatarsa misali in ce ma ja'a ma ja'a illa zaidun ma ja'a illa zaidun ba wanda ya zo sai zaidu to kun ga akwai wanda aka togace shine zaidu akwai na'urar da aka sa aka togace da ita shine illa amma daga me aka togace zaidu akwai idan an fahimci sun nawa da kyau akwai abin da aka togace zaidu daga ciki babu can da na ce ja'a tullabu illa zaidun kun ga akwai a tullabu ana amma nan da na ce ma ja'a illa zaidun babu wanda ya zo sai zaidu to daga mai aka toga jazedu a cikin ɗalibai a cikin 'yan kasuwa a cikin malamai ba a faɗa ba to wannan irin istisna shi ne ake ce masa istisna al-mufarraq al-istisna al-mufarraq to shi irin wannan istisna idan ya zo idan aka tashi kaddara masa mustasna min din ana kaddara masa shine a faɗaɗe ma'ana ana kawo abin da yake gaman me sai a kaddara masa to mu koma kan hadisin mu sai mu fahimci abin yadda yake da malam yace da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la tushaddu rihalu ba a daurawa abin hawa sirdi illa ila thalathata masajid sai zuwa abu abin nan masallatai guda uku to kun ga mun samu almustasna da adatul istisna ba a daurawa abin hawa sirdi sai zuwa masallatai uku masallatai uku shine abin da aka togace haka ne illa kuma shine me adatul istisna din amma ina almustasna minhu ba daurawa abin hawa siddi zuwa ina an ambaci wannan ba ambata ba ana fahimta kuwa to kaga da aka ce illa ila thalathati masajid dole babu me babu almustasna minhu ba daurawa abin hawa siddi zuwa ina zuwa masallatai zuwa ko'ina zuwa wani guri zuwa dutse ba a faɗa ba to idan aka tashi kaddara shi game da za mu zo mu ji sai a kaddara shi sai a kaddara shi yadda komai zai iya shiga ci ma'ana ba a ɗaura wa abin hawa siddi zuwa duk wani guri duk wani guri da ne ibada shi sa za ku tun ji ina fassara muku da haka duk wani guri da ne ibada sai zuwa masallatai uku to wannan da shi ne dan bayan da zan iya yi Allah ya sa an fahimta malai cewa taqdiru yadda za mu kaddara magana shine la tushaddu rihalu ba dora abin hawa siddi ila mawbi'in kun ji ba zuwa wani guri shine mustasna minhu din ai ba daurawa abin hawa siddi zuwa wani guri wa lazimuhu abinda wannan magana lazimin wannan maganar shine man usafir ila kulli mawdu'in ghairiha hana tafiya zuwa kowanne guri banda waɗannan masallatai guda uku li'anna al-mustafna minhu fil mufarraq muqaddarun biya ammil ami ibn hajar yake cewa saboda shi al-mustasna minhu a cikin istisna al-mufarraq ana kaddara shi ne da abin da yafi komai gamewa daga mamman abu shine kamar yadda na gama in aka ce al-mawdu guri to ya shafi ko ina masallaci ya shiga ciki dutsen durusi ne ya shiga ciki kabari ya shiga ciki duk wani zai falala ma ya shiga ciki kenan ina fata an fahimta bala ce walakin sai dai yumkin an yakuna al-marad bil umumi huna al-makhsus sai dai ibn harjis ma sai kuma ya kawo ta magana da za ta bauɗe daga kan kuma abin da yake kokari ya tabbatar cewa sai dai nan wajen za ta iya ya kasance abin da ake nufi da wannan istisna'i gamewa gaba ɗaya to amma kuma a fakaici abin da shari'a take nufi da shi shine keɓantaccen al'amari ma'ana wa huwal masjid shine iya masallatai ake nufi inji ibn hajar ma'ana iya masallatai ake nufi aka hana zuwa ziyara banda sauran gurare tare da cewa kuma ya tabbatar da cewa shi irin wannan mustasna min idan ka tashi kaddara shi ana kaddara shi ne a fadade a game yadda kuma zai shiga ciki ko da masallaci bane amma shi sai tsuke abu qultu mala albani sai sauri yace sai nace wa hadha al-ihtimal da'if wannan abin da ibn hajar ya faɗa magana ce mai rauni ba za ta ba ta samu shiga ba wa sawabu abin da yake daidai at-taqdir al-awwal shine kaddara farko da ya cewa istisna'i ne da komai da komai zai shiga ciki da masallaci da guri da masallaci da dutse da kabari ko ina zai shiga ciki ba lallai masallaci kaɗai ba malai ce abin da ya faɗa ka shine lima taqaddama fi hadith abi basrata wa ibn umar min inkar safar ila turi saboda abin da ya gabata na hadisin abu basra hadisi na uku da makaranta wa ibn umar da hadisi na hudu da makaranta na abdullahi dan umar min inkari min inkari safar ila turi saboda inkarin da suka yi wa waɗanda suka yi wa inkarin tafiya zuwa dutsen ɗuri sini abin da kamata makalla shi ne dutsen ɗuri sini masallaci ne ba masallaci ba ne dutsen ɗuri sini kawai dutse ne kamar yadda kaga kowane irin dutse to amma guri ne mai falala saboda anan Allah madaukan sarki zan ce da annan Musa to sai suke gani ya kamata su je su sallah a wajen to kaga idan da masallaci kadai ake nufi sai a ce baya halatta ka yi tafiya ta musamman daga garin ku zuwa wani gari dan ka je kai sallah a wani masallacin banda waɗancan masallatai guda uku to in ku haka ne me yasa abdullahi dan umar da shi abu basra suka yi wa waɗannan mutane in karin tafiya zo dutsen ɗura sini bayan dutsen ɗura sini ina ba masallaci bane ina fata ana fahimta yawa mala ya ce wa ya ati bayanuhu bayanin wannan ɗin zai zo a gaba insha Allah ta'ala thumma qala al-hafiz sannan ibn hajar ya ci gaba da cewa wa fi hadha al-hadith wa fi hadha al-hadithi a cikin wannan hadisi da makaranta fadilatu هذه المساجد akwai falalar waɗannan masallatai wa maziyatuha ala ghairiha da kuma girman su da darajar su akan waɗanda ba su ba likauniha masajidul anbiya'i saboda kasancewar su masallatan annabawa wali annal awwalu qiblatul qiblat wali annal wali annal awwala qiblatul nasi saboda shi masallacin farko shine masallacin Ka'aba shine alqiblar mutane dan mutumin da zai salla a duniya kaf idan bai fuskanci alƙibla ba shine masallacin makka harami kenan yayi sallah to sallarsa bata ba da ganganci mutum yana sane kauce alƙibla to sallar shi bata ba ma'ana masallaci na farko shine alƙiblar musulmai wa ilaihi hajjuhum kuma izuwa masallacin su gizo domin gabatar da ayyukansu na hajji wa thani shi kuma masallaci na biyu shine baitul maqdis kana qiblatul umami salifa ya kasance shi ma shine alƙiblar al'ummar da suka gabace mu ma'ana kun ga dukkan al'umman baya suna fuskantar baitul maqdis ne su sallah kafin zuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya turo shi da aka da aka bashi sallah ya fara a garin Makka a Ka'aba ake kallo amma da ina yin hijira da ya dawo garin Makka sai Allah ya ce to juya ci gaba da kallon da inda sauran annabawa suke kallo a baya shine ina baitul maqdis to sai aka juya aka fara kallon baitul maqdis to hakan baya wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi daɗi saboda me saboda yahudawa sun je suna cewa ai dama mun gaya muku cewa wannan addinin nasa ba na gaskiya bane zai dawo ya biyo mu ya juyo ya zo ya tafiya tare da mu saboda gashi da inda yake fuskanta ka'aba ne yanzu ya juyo yana fuskanta inda mu muke fuskanta da sannan zai juyo ba addinin ma gaba daya to shine sai Allah madaukakin sarki saukar da qad nara taqalluba wajhika fi sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka ash-shatr al-masjid al-haram sai aka ƙara juyawa kuma daga baitul maqdis aka dawo ana kallon ina ka'aba dai a karo na biyu saboda haka baitul maqdis shine inda sauran annabawan da ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam suke kallo domin yin ibada wa thalith masallaci na uku shine masallacin annabi ussisa ala taqwa masallaci ne da aka gina shi aka aza foundation ɗinsa ala taqwa akan tsoron Allah qala ya ci gaba da cewa waqtulifa fi shaddin rihali ila ghairiha to yanzu dai idan muka fahimci zancen da kyau daga farko zuwa nan wajen zamu fahimci babban abin da malaka sun nuna mana shine rashin halaccin niƙaggari zuwa ko ina a cikin garuruwan da suke duniya domin ziyara wani waje mai albarka ko abin da ya kama da haka to amma dole magana aka ce ta malamai ce kowane akwai irin fahimtarsa kuma akwai irin abin da ya dogara da shi na nassi wajen kawo hujja ko dalili to malam zai kawo maka maganganun malamai wanda zaka iya cin karo da wasu daga ciki su shige ma dugo kuma su rudar da kai ka kasa gane ina gaskiya take to zai kawo maka su kuma da yawar maka su insha Allah ta'ala malai sai an yi sabani wajen niƙaggari ila ghairiha dan zuwa wani guri wanda ba Ka'aba ba ba Baitul Maqdis ba kuma masallacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadhihabi ila ziyarati salihina kamar tafiya ta musamman dan aje a ziyarci bayan Allah na gari ahya'an wa amwatan rayayyu da matattu wa ila al-mawabi'il fadila ko kuma ziyara zuwa ga wuraren da suke masu falala li qasdi tabarruki biha domin nufatar neman albarka da waɗannan gurare was-salatu fiha ko kuma yin sallah waɗannan gurare fa qala ash-shaykh Abu Muhammad al-Juwayni babban malami Abu Muhammad al-Juwayni malam yasa lamba kasa ce sunan shi da gaskiya shine huwa Abdullah ibn Yusuf shaykh ash-Shafi'iyya ووالد إمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله كان إماما في التفسير والفقه والأدب babban malami ne sunansa abdullahi bin yusuf ne ne daga cikin manyan malaman mazhabar shafi'iya shine baban ko mahaifin imam al-haramaini mai littafin al-waraqat abdulmalik bin abdullah kana imam fi tafsir ya kasance babban malami ne a bangaren tafsiri wal fiqhi da fiqhu wal adab da kuma adab ya mutu a shekara ta 438 bayan hijira to shi wannan malami yake cewa ya harumu shaddur rihali ila ghairiha yana haramta a niki gari don a tafi wani waje inda ba waɗannan masallatai guda uku ba amalan bi zahiril hadithi don yin aiki da zahirin waɗannan hadisai da muka karanta wa ashara alqadi husaini ila ikhtiyarihi alqadi husaini ya nuni zuwa wannan maganar ma'ana ita ce magana mai ƙarfi wacce ya kamata a tafi a kanta wa bihi qala iyab wa ta'ifatun hakanan da wannan ra'ayi ne iyab ya bada fatawa da wasu daga cikin malamai wa yadullu alaihi ma rawahu ashabu sunan min inkari abi basat al-ghifari hakanan kuma abin da yake ƙara karfafa wannan maganar abinda aka rawaito a wajen malaman sunan abu dawuda tirmizi nisa'i da ibnu maja na inkarin abu basra al-ghifari ala abi hurairata da yawa abu huraira inkarin zuwansa tsoro sinin lokacin da suka haɗe shi bayan ya dawo wa qala lahu yace masa law adraktuka qabla an takhruja da a ce na haɗu da kai kafin ka fita ma kharajta da ban baka ka tafi saboda abin da kai ba daidai bane wastadalla bi hadha alhadith kuma ya masa hujja da wannan hadisi da muka kawo muka gabatar da shi fadalla ala annahu sai wani ya nuni akan cewa yara hamla alhadith hamla alhadith ala umumihi yana ganin cewa hadisin a ɗauke shi a matsayin gamamman guri ko ina ake nufi ba iya masallaci kaɗai ba tunda da iya masallaci kaɗai ake nufi ai ba zai ga abu ya dawo daga dutse ya ce masa annabi ya ce kada ka je ko ina sai masallatai guda uku ba to ai ba masallaci na je ba ni dutse na je to amma abin da yake nufi kowanne guri inda guri ne mai falala ya shiga ciki shi ba wafaqahu abu hurairah kuma abu hurairah ya dace da shi bai masa musu ba kun san abu hurairah yana ɗaya daga cikin malaman sabai bar ma ya fi kowane sabi rawaito hadisin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi gaba daya duka to sai gashi an masa inkarin wani abu da kuma ya shiru wanda me yake nunawa ya yadda da wannan inkarin da aka yi masa to kun ga ana mun samu sabai guda biyu da suka yadda da wannan magana kiya was sahihu malaci abin da yake da ingantacce inda imam al-haramaini wa ghairihi a wajen imam al-haramaini shi dan wannan malami da muka gabatar da abin da shi yanzu ma'ana abu muhammad kenan shehu shafi'i aljuwaini to ɗansa shi ma babban malami ne kwarai da gaske to shi kuma abin da ke ingantacce abin da ya tafi a kai bi khilafi ghairiha shine annahu la harum cewa baya haramta niƙaggari don tafiya zuwa wani guri wa ajabu anil hadisi bi ajubati suka ba da amsa akan wannan hadisin da muka kawo da amsoshi kala kala ma'ana suka ce mu muna gani ba haramun bane mutum ya nika gari don tafiya wani waje don ziyara to sai aka ce musu wannan hadisai wannan hadisai da suka zo daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi gashi wannan wajen guda hudu ya za ku yi da su to sai suka fara ba da amsa da wasu amsoshi cewa ai hadisin ga abin da yake nufi hadisin ga abin da yake nufi suke tawilin hadisan suka juya musu ma'ana wanda insha Allah ta'ala sati mai zuwa shine abin da zamu tashi akan sa zamu dakata anan Allah madaukakin sarki ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh